أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabi hayati nabiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na dari da saba'in da biyar ila'uhu sallallahu alaihi wa sallam al-malabis allati kana la yastafrimuha ala sabil al-hadiyya irsaluhu sallallahu alaihi wa sallam al-firwa ila ja'far radiyallahu anhu عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان من دونهما فجعل القوم يقولون يا رسول الله أنزلت عليك هذه من السماء فقال صلى الله عليه وسلم وما يعجبكم منها هو الذي نفسي بيده إن إن منزلا من منازل سعد بن معاذ في الجنة خير منها ثم بعث بها إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فلبسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطيكها لتلبسها قال فما أقلأ بها قال صلى الله عليه وسلم أرسلها أرسل بها إلى أخيك النجاشي كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا جاءته هدية ثمينة يهديها على الفور إلى الآخرين إيمانا منه أن مثل هذه الهدايا القيمة قد تثير الحزن والجيرة في قلوب الناس لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلص من مثل هذه الهدايا الباهظة بأن يهديها لغيره فور مجيئها لكي يرفع الحرج والحزن عن الآخرين ولو فصلنا نذكر wanda yake magana a kan kyauta wannan shine karatu da karshe a ciki wato kyauta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa na riguna ko abin sawa wanda shi ba zai sa ba wato wanda shi ba zai sa ba kuma sai aika da ita kyauta aikan da ya yi wa sayyidina jafar da aljubba ya aika masa shaga ya ba shi an samu hadisi daga anas dan malik ya dala tsara tabbata a gare shi yace sarkin rum ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta da wata jubba ta sundus sundus shine hariri wanda yake mara kauri manzo Allah ya aika masa riga jubba wadda take ta hariri mara kauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa kyautarta sai ya sa a jikinsa ana zai ce yanzu ma ina magana da nake ga kuna kallon riga a jikin manzon Allah a idona sallallahu alaihi wasallama yace hannunta ya zubo tana yal yal yal yal mutane suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan rigar suka ce ya rasulallah daga sama aka sauko ma da ita na eh daga sama ne Allah ya sauko ma da wannan rigar kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya burge ku a jikinta yace na ranje muku da wanda raina ke hannunsa hankaci hankacin sa'ad dan mu'az a cikin aljanna ya fi wannan rigar to me ya kawo hankaci aljanna an san me ake yi da hankaci ko ko dai share gubi ko share majina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mafi mafi kankantar daraja dai da mutum abin da zai bi samu na tufafi a hannun shi shine hankaci to in akwai shi a cikin aljanna to wannan riga da ya burge su sai to hankacin sa da ya fi shi sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rigar sai ya ce akai wa Ja'far dan Abi Talib da aka wa Ja'far kawai shi ma sai ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ni ba na baka dan kasa ba ni ban baka dan kasa ba sai ce ya rasulullah ya zai da ita inda ka bani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka aika dan uwanka na jashi na jashi sarkin habasha as'amata bin abjar ashamata bin abda sunan shi kenan shine najashin taki ne na sarauta na na na na habasha shi najashi ainihin baban kanin babansa babansa shi kadai ya haifa baban shi kadai ya haifa ko baban shi ne sarki shi na jashi baban shi ne sarkin habasha amma kanin uban yana shi kuma shi kadai ne dan baban shi to kanin uban shi kuma ƴaƴan shi goma sha ɗaya kawai mutanen habasha suka yi tsaya kasa abin da yake na jahilci sai suka yi tunani suka ce to yanzu idan wannan shi dan shi ƙwaya ɗaya ne ba gara mu kashe shi ba mu naɗa ƙanin shi ya goma sha ɗaya saboda sarautar ta zama tana tafiya kuma haka aka yi suka kashe baban shi suka kashe baban shi suka sa a ƙaninsa lokacin yana ƙanƙani sai ya so mu girma da ya soma girma sai suka sake shawara hanya kuma wannan yaron iya girma ya ji labarin nan za mu wanye da shi lafiya kuwa shi na jashi kenan shi ne sai suka samu shi mai sarautar gaskiya suna so ya kashe na jashi ya kashe na jashi saboda gashi gashi in ya girma ya gane shi ne sai ba ku da hankali kun kashe min wa gashi gashi kuma ni kusa na kashe suka ce to suna so da ya ba su dama ya bar garin nan shi ne sai suka kore shi sun kore shi allah maɗaukacin sarki ya saukar da wata bala'i a cikin gari wanda har ya kashe sarkin suka shiga damuwa lokacin yaƙe yaƙe ke sai kawai sai aka ce a garin ba sarki kawai a fada musu a mai da su bayi labari ya iske su ƙarshe dai suka je suka nemo shi na jashi da kansa da kansu suka zo suka za da shi suka ba shi haƙuri aka sa shi zai zama shi ne sarkin habasha to a zamaninsa ne yana sarauta hijira da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi na farko farkon hijira kamun a tafi Madina ma lokacin da kafiran maka suka matsa manzala da kai shi ya ce musu akwai wani sarki ne adalci a waje kaza ku tafi wajen shine aka yi hijira farkon hijira a musulunci suka je kuma ya karbe su hannu suna zaune kafiran maka suka ji labari suka tada wato delegation da kyauta manya-manyan kyauta a je a gaida na gashi a ce da Allah ya ba da waɗannan mutane yan tawaye ne suka gudu haka kuma aka yi suka je amma mai zai faru sai aka kawo shi da su da sauran jama'a shi sai na jafar shi ne yake jagorancin al'ummar musulmi a hijiran da aka yi da aka ya san da jashi na yi wannan da ku da ya sa mazala ya ce aika masa na da kyautan ɗan uwansa wanne saboda lokacin da aka zo da wakilai aka ga sarki gashi sarauta da sarauta suka ce mun zo ne waɗannan gashi gari shine sai ya bincika me ya faru suka yi ta masa bayani karatu ne mai yawa a ciki har dai daga ƙarshe har shi kanshi da yake ya san addinin kirista ya gane cewa lalle annabin ƙarshe ne ya bayyana ƙarshe dai ya ce ya yi rantsuwa ya ce ba zan ba ku su ba ya kore su suka dawo ya ce ku je ku yi zaman ku a ƙasata har lokacin da Allah zai muku umarni ku koma da haka sai suka zauna a habasha shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka aikawa dan uwanka tunda riga ce ta sarauta da an sa to shi dangane da hariri ko da yake wani karatu ne daban to wannan dai shine shine sai malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama mai daraja ya kasance idan aka kawo masa kyauta mai tsada to shi ma a lokacin sai ya bada ita kyauta saboda mazala sallallahu alaihi wa sallam ya san irin wannan kyauta masu tsada za su sa bakin ciki da kishi a cikin zukatan mutane musamman irin rayuwar da ake a wannan lokaci misali mutane ba su da abinci na misali yanzu kai kana zaune anguwa mutane suna jin yunwa ba su karya ba ba su ci abincin rana ba ka sako kayan miliyan uku a jikinka na? ka ga ya mun zai za su yi samawar irin na? ga shi dai ba kayan su ba ne amma dai kabare wanda yake shugabancin su ka za su kamar bai damu da su ba na? tun daga matsala to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake da wannan tunani kada zuciyar mutane ta tabu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan kyauta masu tsada da an kawo kawai sai manzo Allah ya bada su kyauta dana kawo yana bada su kyauta don kada ya sosa zukatan wasu a cikin sahabbansa sallallahu alaihi wasallam to sai inda za mu tashi alkismul ashir آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستئذان إن شاء الله kyauta ya bashi amma kuma ya ce ba ya bashi ya sa bane kawai ya aika yake a kawo jafar shi kawai an kama riga mai zaka yi sawa shi ne da mazala ya ce a ni ban baka dan ka sa ba kawai ga abin da zaka yi sai ya ci tumi zan yi da ita sai ce ka aika wa dan uwanka na jashi ya rusa wane to shi dai na jashi ya tabbata bawan Allah ne kuma mutumin kirki ne ko musulmi domin shi ne kadai na farko da mazala ya yi wa sallatul ga'ib ana zaune manzo Allah ya ce musu lokacin da ya rasu Allah ya sanar da shi ya ce sahabbai dan uwan su yau Allah ya karbe su tashi mu sallah aka tashi baya na aka yi masa salatul ga'ib kaga ya tabbata to amma sunan tashin sarauta ne na ba sunan shi as'ama bin afjar abin abjar as'amatu bin abjar sunan shi kaga sai ka sa ɗanka Ahmadu bin Abud na na ya eh ana sa amma ba eh sun title din sarauta ne dama a cikin suke ba ma shiga na su dama a cikin suke ai karatun a biyu yake a so ake kawai za ka taimaki mutum ka taimaki shi don Allah kawai Allah ya ji haka kawai shi ke nan taimako taimako na in za a yi business kuma business na a riba dama ake yi a musulunci bai hana kasuwanci ba to in za a yi kasuwanci a yi kasuwanci in za a yi taimako a yi taimako in yi taimako an yi taimako idan aka yi taimako ba a karbi wani abu a kai ba to ko a nan duniya suka ga Allah yana sakamako na man mamaki tarihi ya nuna mutane da yawa da aka musu ya kamata irin ceto suka yi sai a ba su sabu sai su ƙi karɓa na ji na taɓa ku ita wani ban Allah mutumin ko yaman ne wanda ya zo maka na yanda ya tsinci gol eh kaga shi wannan ban Allah ai ba ma maganan yana buƙatan kuɗi saboda bai da komai a maka ya tsinci gol mai gol ɗin ya bashi kyautan kuɗi ya ce a wato kawai wannan ya ce ai da ina da kuɗi nake so sun da na siyar da gol ɗin na samu amma kawai ya shiga ga bai kamata amma ƙarshe sai da Allah ya man sakamako sai da Allah ya dawo da gol ɗin ya mai da shi nashi don haka idan mutum ya yi don Allah sai ka ga Allah ya masa sakamako biyu a nan duniya da kuma lahira sallallahu alaihi sallallahu الله وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك أبقى رقم دعك مسا أوبريشن asibiti Allah ba shi lafiya Allah ya sa Allah ya sa operation din yayi an yi sa'a don an taɓa masa bai yi daidai ba Allah ya sa wannan yayi Allah ba shi lafiya akwai masu tafiya Allah ya kai su lafiya Allah ta bukatun mu Allah biya mana subhanar bika rabbil izzati amma subhanallahi wa bihamdihi